wanda ya cancanci a gode masa shine ya mana ni'ima shine ya sauƙaƙa mana rayuwa shine ya tausaya mana shine ke jin kayanmu godiya ta tabbata ga Allah da ya farkar da wasu da yawa daga cikin bayansa yasa suka gane daidai ya dora su akan hanya ta daidai muna ƙara yi wa Allah godiya da ya turo mana manzon Allah sallallahu ya zama rahama gare mu kuma jagora gare mu shugaban masu takawa mai ceton musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe ina shaida babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai wanda ya wajabta yin tarbiya ta yaya kuma ya mai da ita amana akan wuyayen mazaje ina shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne farin jaka da aikake daga Allah shugaban masu tarbiya jagoran masu gyara a cikin al'umma dan uwana musulmi Allah yana faɗa a cikin alqur'ani suratul tahrim aya ta shida ya kwanda kai imani ku kiyaye kawo kanku da iyalanku ‘ya'yanku matanku da duk wanda suke ku iyalanku ku tsare su daga wata wuta ma'ana aka ce kai ka yi ƙoƙarin kare iyalinka da kanka ashe mai gida yana da ƙoƙarin ya kare iyalinsa da ‘ya'yansa kar su shiga wuta ku tsare ‘ya'yanku ku tsare iyalinku daga wata wutar da makamashinta mutane ne da duwatsu akan wannan wuta akwai mala'iku masu kauri masu tsanani haka Allah ya sifanta su manya ne sun fi ƙarfin kowa sannan kuma suna da tsanani ba sa saba Allah inda Allah ya ce su kona wani kuma suna aikata duk abin da Allah ya ce su aikata Allah ya gaya mana mun ji tsoron gamuwa da waɗannan irin mala'iku a wuta da ka duk abin da za ka yi ka kiyaye karka ci karo da waɗannan mutane a waɗannan halitta kuma Allah ya yanke mana hanzarin cin da ya gaya mana wannan huduba tana magana ne akan sakacin iyaye dangane da rashin kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu mazansu da matansu ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yayi magana dangane da lalacewa da take samun iyaye akan sakaci da rashin kulawa da tarbiyyar ‘ya'yansu ya ce nawa-nawa ne daga cikin iyaye wanda ya mai da ɗansa ya zama ɗan wuta shi ne sababin halakar ɗanshi saboda tun yana ƙarami bai kula da shi ba ya bashe ta aikin banza har ya muke shiga wuta ya lalata wa ɗansa rayuwarsa a duniya da lahira da yawa daga cikin iyaye saboda sakaci ya ce bai sababin himalihi wa tarki ta'dibihi ya watsar da kashin ɗansa baya yi mai tarbiya kaji kamar yana cikin wannan zamanin kamar yau da shi ake rayuwa ibn qayyim yau abin da yake gaban mu shine gadarar haihuwa da tara yaya amma ba mu gadarar tarbiya kam ba mu gadarar tarbiya sai dai gadarar mu haihu a tara yaya amma wa yake gadarar na tara na musu tarbiya sai dai a haifa a zubar a cici a haifa a zubar a cici a haifa a zubar ka tara mata ka tara yaya amma ba ka yi abun kirki da za a ce yayanka sun zama yayan arziki sun taimaki al'umma sun zama yayan alheri ba ya ce wasu iyaye sai suke taimakon 'ya'yansu akan sha'awarsu abinda ƴaƴan suke so shi suke musu ko da sabon Allah ne yace wa yazmu annahu yukrimuhu wa kad ahanahu amma shi uban yana ganin kamar ya girmama ɗansa ne saboda ya masa abin da yake so alhali bai sani ba tozarta shi da wulakanta shi wancan mutumin da yake kwance ku tashi je tashi shi je zanda da alwala tashi kai a gida kake masallacin juma'a ka tashi ka zauna ko ka je ka jaddada alwa ba ka da lafiya kuma to ka jingina kar mu zo sallah kuma ka zo ka kabbara kana da bacci yace yana tsammanin cewa ya girmama dan ne alhali kuma wulakanta shi yayi ma'ana da yawa daga cikin abin da iyaye suke wa 'ya'yansu na biya musu bukatunsu na duniya ba na lahira ba suna ganin sun girmama 'ya'yan sun mutunta su amma kuma wa kada hana hoto da ta ɗanye ya ce kamar yana tausayinsa ne wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu tausayinsa yake ji amma kuma ya zalunce shi ya ce wannan ta sa sai amfanuwar da ya kamata yi da ɗansa ta kubuce masa ya kubutar masa da rabansa na duniya da rabansa na lahira ibn qayyim ya ce yau idan ka lura da yawa daga cikin dalilin lalacewar tarbiyyar yaya ya ce insha Allah za ka tarar da akwai babban dalili daga iyayensu haka ya faɗa tun a wancan lokacin ɗan uwana musulmi ‘ya'ya amana ne a kawo kanmu duk wanda ya haifa wallahi akwai nauyi a kan shi kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi wani lokacin wanda ya mutu bai da dan mahaifi da sauki dan shi gub zai wuce gaban Allah ba wanda zai sai da shi ya tambaye shi akan wani dago daya ko daya kuma lalle ku sani ya ku iyaye da kai nake da kai sabon aure ka haifi da jiya shekarar jiya har da kai wallahi sai Allah ya tambaye ku akan yayanku kuma in kun san amana ko kun san hadarin cin amana ko to akwai wanda za su shiga wuta saboda sun ci amana yayansu wai amana ba wai cin kuɗi bane kadai amana ba wai rike hakkin wani kadai shine amana ba wannan yayan da muke haifa muke sakaci mu zuba ido mu kyale su wallahi amana ce akan mu ina tunatar da kaina lalle yau bincike ya tabbatar da rauninmu na tarbiyyar 'ya'yanmu duka sai wanda Allah ya kubutar iyaye sun manta cewa gida fa shine makarantar farko ga ɗa kafin ka kai shi naziri ko firamare ko wata kwaleji ko wani abu gida ita ce farkowar makaranta duk wani ɗan arziki yana koya ne daga gida da haka wani tanadi kai wajen kulawa da tarbiyyar ɗanka a gida malamai suka ce tun daga aura masa uwa duk wanda ya kuskure ya je auro yar banza to za ta yi mai tasiri wajen tarbiyyar yayan shi waɗanda ba su yi aure ba ku yi ƙoƙari ku nema wa ku iyaye na ƙwarai kada sha'awa ta ɗauke ka duba abin da zai biyo bayan shekara talatin arba'in hamsin wannan yarinyar da ka aura shi ta cancanta ta zama uwar 'ya'yanka kuma in ta mutu in ka mutu za ta rufa maka asiri ta yi wa 'ya'yanka tarbiyya ta musulunci shin ita kanta ma mai tarbiyya ce ballantana ta ba wani tarbiyya ko ko sha'awa da kwaɗayi da kyalkyali da kwalliya da ado da yangar 'yan matan zamani da fuska da haske da komi shi ya dauke ka kula da yawa daga cikin mutane akwai wanda suke kashe gidansu tun daga matar da suka aura wani aka ce in akwai matsala bai ce kai dai ai addu'a ai Allah ala kulli shay'in qadir ya rude gaba daya sai ya aure ta da yawa akwai iyayen da su suke taimaka wajen halakar da yaya da haka gida shine makarantar farko gida shine tubali na farko na gini wannan masallacin gininsa na farko foundation din asas din mai ƙarfi ne aka yi shi yasa har yanzu gashi yana tsaye duk uban da bai gina gidansa da tarbiyya ta kwarai ba zai yi kuka zai yi da na sani ba shi kadai ba al'ummar da yake rayuwa da ita ma sai ta yi kuka ta yi da na sani iyali gida family suna da tasiri wajen tarbiyyar ɗa suna kiyaye ɗa daga barna daga ta'adi malamai suka ce gidan kirki gidan kwarai shine gidan da ya kula da dokokin Allah da shari'ar Allah iyaye ku sani cewa kafin makaranta ta yi wa ɗanku tarbiyya to ya kamata ya samu tarbiyya a hannun mahaifiyarsa a gidansu makarantar farko da da yake zuwa shine makarantar gidansu shi yasa wani za ga kafin ya kai ɗansa makarantar nazari ko makarantar boko sai ya yi masa karatu a gida daga yaron ya dan yi wayo amma sai ce bai hankali ba ba zan kai shi makaranta ba dan kai ya je koyo wata dabi'a mara kyau akwai ƙananan yaran da idan ka gina su akan tarbiyya mai kyau zaka ko a waje suka ga wani abu sai su ce baba kaga wani yana yin kaza saboda ka riga ka mai wata asala ka kare shi da aka ku sani gidanku tarbiyyar 'ya'yanku kenan kowa gyara gidansa kenan kowa ya kula da gidansa gida baya gyaruwa sai an gyara mata aure gida baya zamantowa na kwarai sai ka ci sa'ar mata sai ka ci sa'ar iyali idan Allah ya jarabe ka da mata yar duniya mara addini to sai kuma ka jira me za ta yi maka ta'adi akan tarbiyyar 'ya'yanka a kula da haka malamai suka ce da yawa cikin suluk lalacewar tarbiyyar yaro akwai tasirin iyayen shi manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kowa mai kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi akan kiwon sa shugaba za a tambaye shi akan abin da Allah ya dora masa shugabanci kowa ya inda shugaba ne na mutane ko shugaban masu ɗiban kashi ne sai an tambaye shi akan shugabancin sa sannan ko mutum a gidansa inji annabi shugaba ne kuma sai an tambaye shi akan nauyin da aka dora masa wannan hadisin sahihi ne ingantacce bukhari da muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutum da Allah zai dora masa wani ciwo ya bari ya mutu ya tozartar da wannan nauyi da Allah ya dora masa ya bari ya mutu ya tozartar da wannan nauyi sai Allah ya haramta mai gidan aljanna wal iyad billah duk uba duk shugaba duk jagora da Allah ya dora masa wani nauyi ya kula da tarbiyyar 'ya'yan shi ko ya kula da al'ummarsa ya yi yaudara ya yi ha'inci bai kula da abin da ya kamata ba sai Allah ya haramta mai aljanna rauni wajen tarbiyyar 'ya'ya yau ya bayyana ta hanyoyi da yawa a cikin gidajenmu sai dai Allah ya kiyaye wancan hadisin bukhari da muslim da darin bi suka rawaito shi na farko akwai iyayen da suke tarbiyyantar da 'ya'yansu akan wato rashin tsari da gina su akan jin daɗi da more rayuwa da rashin tunanin wani da gina su akan kawai kansu suka sani irin wannan tarbiyya ita take sa ka ga yaro bai damu da ƙanninsa ba bai damu da yayansa ba bai damu da kai uban ma bai damu da shi ba akwai uban da bai kwanta ba lafiya ranga-ranga zai mutu yana asibiti ana daura masa ruwa ɗansa kuma ya tafi gwal da yamma aka yi mai magana kace to ya ce to me zan masa ina ba da lafiya ne sai damuwa haka uban ya gina shi bai nuna masa tausayin uban shi ba akwai yaron da zaka ga wani abu zai samu ko a gida ne ya samu abu baya bai san kowa ba sai kansa ya sani in ka bar shi ya taso to har in ya girma duk arzikin da ya zai tuna kannansa da yayin sa shine gina su akan al-mawdu'a wal fawda da tun yaro yana karami ake nuna masa taimakon yan uwansa tuna dan uwansa in wani bai da lafiya ya nuna ya taimaka masa in kaninsa ba lafiya ya yi mata hidima idan babansa ba lafiya a ce ya zauna a wurinsa ya kula da shi in mace ce ta rinka bin wata kicin tana dafa mata abinci tana yanka mata kayan miya tana mata kaza tun yanzu ake gina su abin tausayi ka haifiya ka kashe mata kuɗi ka mata ka mata ka mata amma ta zo lokacin da take budurci ba za ta taɓa bin uwarta kicin ta taimake ta ba ba ta yi muku ba za ta je ta yi wani aiki kai ba ta ma ba ba taimaki uwarta ba amma za ta je taimaki wani ya zage ta ya zage iyayenta kuma ta zo ta durkusa ta kama ya abinci a dole kai ma da ka aura masa yar sai ya zage ka kuma ta bashi hakuri kuma kai za ka tura ka ce ki je ki bashi hakuri saboda kada auren ki ya mutu ba daidai bane ku koya wa ƴaƴanku tarbiyya da hidimar gida wanke mota gyaran fulawa wanke kayan ƙananan yara aike kaza irin barin yara su kwanta suna ta danne-dannen wayoyi ko 'yan mata ba sa iya taimakon iyayensu a gida a kicin da ayyuka saboda akwai masu aiki a gida wallahi kuskure ne ke sa yarka za ta tashi gaje ka aurar da ita bata iya komai ba bata iya komai bata iya soya ba ko indomi bata iya dafa ba saboda an sangantar da ita to wannan shine tarbiyya ta farko da mutane suke na lalata tarbiyyar 'ya'yansu ba su ba su sani ba abu na biyu tarbiyyantar da yara akan tafarruji rashin suturta jiki musamman 'ya'ya mata da cakuduwa da maza da mata ba a nuna wa mata kyamar shiga maza yarinya ta fara girma amma tana wanka a tsakar gida yarinya ta fara girma jikinta ya fara bayyana tana wanka tana zuwa daga ita sai rabin zani a cikin yayyanta da kannanta kun bar yaran ku yan mata suna kwana da yaran ku sun fara girma kun koya musu sun kalli fim suna kallon yadda ake yin rihumar mace ana kaza yarinya tana girma amma an bata ta saba da maza ko ka ganta cikin maza tsundum wannan ba daidai bane tawidun ne ala ikhtilaf shakuduwa tsakanin maza da mata haka ne kamata a rinka ware su gefe ya mace ya mace ɗa namiji ɗa namiji ko da kuwa su ne ubansu ɗaya jama'a an samu kanin da ya nemi kanwarsa ko kanin da ya nemi yarsa an samu yadda ta nemi kaninta ba abin da ba samu ba ta sa maza Allah ce idan sun girma hatta shimfiɗa ku raba ki musu shimfiɗa amma akwai gidajen da za ga yara yan mata yarinya ta taso da dan wayanta ana barin ta suna kwance a katifa guda babbar katifa sai ga yaro namiji da daddare kawai ya juya ya daga kafarsa ya danne ya mace la an so ladab wannan mummunan tarbiyya ce wannan bai yi ba kar mu yi haka mu koya wa matan mu kada mu bari ƴaƴan mu su rinka wannan sannan da abin da ya shafi rashin kunya da rashin jin nauyin shari'a da zinace-zinace fasad ya yi yawa a cikin gidajenmu sai wanda Allah ya kubutar ba wa yara abin da suke so basul aulad basul yadi lil aulad ka shimfida hannunka wa yaranka duk abin da yaro yace yana so sai ka masa wallahi ba soyayya bace dan zai iya zuwa yace yana son wani abin da hankalinsa bai kai ba wani aka ce ya danka bai da waya kana da wadata yace shekarunsa ne ba su kai ba muna da hali amma ba za a bashi waya ba yanzu ba ai yana zuwa makaranta ce ya rayu yadda mu ma muka rayu yaya yarka budurwa ta kai ba a yace a'a ba yanzu ba ba yanzu a bata waya ba bata kai ba yana da ka'ida a gidansa yana da tarbiyya ba wanda ake sarrafa masa gidansa yadda aka ga dama ba ka zama dan kallo kai da tafane kai da gine-gine kai da wahala tarbiyyar 'ya'yanka kuma wani ne yake maka ko a maka a waje ko a maka a cikin gida kana so ko baka so dama haka rayuwar take ko kai wa kanka tsari ko kuma gari yayi maka tsari ku daina yin wannan tarbiya na bawa yara shimfiɗa musu komai a ba su dukiya su abin da suka ga dama yaro ta kashe kuɗi ya iya kashe kuɗi amma bai iya nemo kuɗi ba wallahi yana cikin shirme da iyaye suke yi koya wa yaro kashe kuɗi ba a koya mai neman kuɗi ba wannan ku je ku tambaya ko malaman wanda suke san harkar kuɗi malaman economics suna faɗa kuskure ne mutum ya kware da kashe kuɗi amma bai iya neman kuɗi ba duk lokacin da kashewanka ya fi samun ka to ka samu kare tattalin arziki amma yau abin da muka koya a 'ya'yanmu da matanmu kashe kuɗi kashe kuɗi kashe kuɗi amma ba mu iya neman kuɗi ba Allahu akbar ku koya ƴaƴanku tarbiyya jiya muka je ta'aziya gidan Alhaji Amin dan tata Allah ya kara masa lafiya Allah ya ji kan matarsa da ta rasu da dan uwa da muka je sai muke muke nuna mai ce malam kallo na a kofar gidan sai ga mai trader mai trader nan mai gadi ne a gida amma ya kasa cingam omo sabulu biskit kaza yana zaune a gurin yana aiki kuma yana yi idan alhaji aminu ya ga dama zai iya bashi zakkar naira miliyan ɗari ya daina wannan trader amma me yasa ya bashi ya ba shi kuma ya je ci gaba da nema don ya koyi rike kanshi saboda ɗan gidan ma ya gane cewa nema ake yi amma yau attajiranmu ba su koyi wannan karatun ba su fahimce shi ba sai a gina yaro a ta kashe masa a ta kashe masa radda ka faɗi ka mutu baka koya mai neman kuɗi ba ya cinye abin da ka tara kuma ya zama talaka ku koya wa 'ya'yanku nema kafin ku koya musu kashewa sako ne mai muhimmanci irin wannan tarbiya tarbiya ce wacce take ba daidai ba da zai yi duk yaro duk abin da ya ce a bashi sai an bashi ba sai a ce a'a ba yanzu ba wani abin ma akwai sai a ce a'a dan a koya masa hakuri tarbiya wani lokacin bai nema ba a bashi amma ka gigita duk abin da ɗaya ce ka bashi sai ka bashi la doktor muhammadu sabbag ya ce ana magana tarbiyyar 'ya'ya yaushe ya kamata a yi wani ya zo wajen wani malami yana tambayinsa da allah yaushe zan fara tarbiyyar dana aure ya yi ɗan ko ɗar ɗiyar watan ta ɗaya ya tambayi malamin sa yaushe zai fara tarbiyya wai irin ya zo da wuri ne wai shi sai malamin ya ce to ai kai jirgi ya tafi ya barka sai yanzu za ka fara tambaye shi za ka fara tarbiyyar ɗanka ya ce ai ni ina ganin ma na yi sammako ya ce an gama da kai ai tarbiyya ta wuce ka yanzu ɗanka har ya yi wata ɗaya baka ma san yaushe ake fara tarbiyya ya ce ai tun daga uwar da za ka aura tasa uwar yaron ai tun daga nan ake fara tarbiyyar da uwar da za ka aura uwar yaron wa yake tunanin tarbiyyar ɗansa kafin ya auri yarinya sai kaɗan daga cikin akwai waɗanda suke nuna wa yaransu tarar yanzu kama a birane dan karamin yaro ne kai ya kawo sai ga an ce mai motar miliyan kaza wai wannan wai gata ne amma wallahi da zaka rana shi ba zai iya karanta daga fatiha zuwa amma ba amma yana hawa motar miliyan 100 kaza ko yana kaza akwai yara kanana da malam sun iya kashe miliyoyin kuɗi akwai yaron da zai shiga briefcase din ubansa a gida zai dauki daloli ya fi na miliyan 100 kuma a kyale shi a ce ai yaro ne zai daina yarinta ce akwai yaron da ya saci kudin ubansa ya je ta saya wa abokanansa motoci wannan ta miliyan biyu wannan ta miliyan uku wannan ta miliyan sha biyar wannan ta kaza da wanda ya sayo yan mata kuma ba abin da aka yi masa wallahi wadata yalwa arziki ku kashe 'ya'yanku da hannunku kuna gani baka ba wa ɗanka ilimi ba baka koya masa nema ba baka koya masa tarbiya ba baka koya masa kamewa ba amma ka bar shi ya lalace da kashe kuɗi kana sai wa ɗanka mota mai tsada a bar alfahari kuma yaro ƙarami ƙwaƙwalwarsa bata nuna ba bai san ciwon kansa ba wai a kyale su kyale su kyale su kawai ba komai ba komai ba komai yaro ƙarami da bai balaga ba wallahi wani ba a san yan adadin motocin da ya mallaka ba ku gyara sannan mun fi damuwa da almazahir banda arruha tarbiyyar gangan jiki riga gidan zama abin hawa amma ruhin ‘ya'yanmu zuciyar yaya za mu koya wa ‘ya'yanmu gyaran ruhi ba mu damu ba in yarinya ce ka gina mata ka mata ta yi kwalliya ta yi ado ta sa kaya mai tsada ta yi kaza amma ruhin ba muna damuwa ne almazahir tarbiyyatu zawahir cin abinci mai kyau saka kaya na alfahari abin hawa na kecere ni karatu a makarantu masu tsada bayyana tsakanin mutane ko gaban mutane da wani matsayi na daban ‘ya'yanka su ne masu wannan amma ba a tanshi atul auladi ala tadayyuni a tashi yara akan addini sai kaɗan daga cikin mutane da alkhulukul karim kyakkyawar tafiya da yau mu ba mai daga cikin abin da ke lalata tarbiyyar mu yau shine akwai wato rashin adalci tsakanin yara mutum ya gina gidansa da zalunci yana ji yana gani fifita tsakanin yaya da yawa daga cikinsu akwai wanda baya iya daidaita tsakanin yayansa baya iya musu kyauta iri daya wani iya darajarki iya darajar ƴaƴanki iya kaskancinki iya kaskantar ƴaƴanki in kaga ka samu taimako wajen ubanka to ana son uwarka in ku aka yi banza da kai to uwarka ma dama an yi banza da ita dama ƴan ladan noma ce da ka musifar da ta shafe ta ya shafe ƴaƴanta la ilaha illallah ko da kuɗi ko a mu'amala akwai wanda ƙararrar ‘ya'yansa sun san cewa shi na suwa ne ba ruwansa da suwa ne ya ba wancan ya hana wannan ya matso da wannan ya nisantar da wancan daga cikin iyaye yau akwai masu fifita ‘ya'ya maza akan ‘ya'ya mata shi ɗansa namiji ne amma ba ruwansu da isa mace in ɗansa zai canja takalmi shi zai siya idan yana son keke shi zai sai masa in yana son mota shi zai sai masa amma yarsa mace da ta zo magana da ki gurin warki ƴaƴansa maza sun samu sun samu in zai je kasuwa da su yake tafiya in zai je wani tafiya na arziki ƴaƴansa maza ke ɗauka in unguwa zai je za a je sayayya wani abu ƴaƴansa maza ke ɗauka in zai je wajen wani wuri da ƴaƴansa maza ke tafiya ina ƴaƴansa mata a'a ba a yi da su in zai wani sayayya sai sai wa ƴaƴansa maza ina ƴaƴanka mata ya iya sayan shadda da takalmi mai tsada ya iya sayan abun wasa na yara maza amma bai san kayan mata ba ƴaƴansa mata bai sani ba kuma ba kore yake ba wata ta musu ba da kanka ka nuna cewa ƴaƴan mazan su ne ƴaƴa mata kuma ba su wani shi yasa kuke wayan gari mutum ya waye gari ɗansa ta zo da manemi wanda zai aure ta ba ka son sa kuma ta ce wallahi shi za ta aura na'am saboda ai baka zo da ita kusa ba baka nuna mata kai ne mai ba shawara ba baka nuna mata kai ne uban ba ai ka nuna mata komai yana hannun uwarta da haka shawara za ta yi ce da uwarta su ta yanka maka tsiya ba inda za ka yi da yawa wallahi akwai iyayen da sun yi kuka sun zubar da hawaye lokacin da yarsa za ta yi aure wallahi su ta zo da wanda ba sa so yana ganin shi ba ya san samu Allah shi zai zo shiga gidanka ya dauke yarka ai buɗa kuma a taba kai masa ita ta kwana da bakin ciki da wace bai me yasa baka isa ka ce mata ta yi ta yi ba saboda tun tana yarinya ka watsar da ita wallahi ku ja yayan ku mata kusa da ku duk uban da ya ja yarsa mace kusa da shi kai ne zaka zaba mata miji wallahi kuma ba za ta yadda ta hira da wani ba sai ubanta ya yadda akwai iyayen da wallahi sun fi karfin iyayensu mata sun fi iya iyayen ƴaƴansu mata kusa da su namiji ne uban shi amma Allah ƴaƴansa mata da shi suke shawara kafin su je wajen uwarsu sai sun zo wajensa saboda ya iya siyasa ya iya kaza ya iya kaza wani ba baya zama a falansa da yayansa mata su hira baya ai su mata ne kai ku tashi ku tafi ku tashi ku tafi ku tashi ku tafi amma zai wasa da ɗansa ya hau jikinsa ya yi masa kaza kana developing wani hatred ne wato wani ki sai su ji suna ƙinka me yasa duk ƴaƴanka ne to wannan yana da cikin mummunan tarbiyya da wasu daga cikin iyaye suke sannan abu na gaba akwai waɗanda suke cika kyautata zaton har ya wuce gona da iri ma ƴaƴansu saboda kyautata zato waɗansa ya yarda da shi over confidence ko tambayansa ma baya yi yayi baya yi a wane ne mutumin kirki ne ba da matsalar shi ina ya je ba a tambayarsa yau ya ka dawo da wuri ya baka dawo da wuri ba zai tambaye shi ba yaro zai iya kaiwa karfe ukun da zai zo yana kwanka sa kofa uban shi zai je bude dai bacci wallahi ba zai iya tambayar nan ina ka je ba ya gan shi da abokanai daban-daban daban ba zai iya bude baki ya ce yaya wannan baya mai alaka ka da shi ba zai yi ba saboda yana da tarbi yana ganin ya yadda da shi ya mace za ta fita ta je ta kawaye da kowa akan ɗauki ‘yarka fa ‘ya mace alaji ‘yarka ‘ya mace ‘yarka ‘ya mace budurwa a tafi da ita wai gidan biki sai an yi sati biyu a dawo da ita ba kama san ina ta je ba wata ce za ta yi wai za a bikin kanwata ko za a bikin yarta ka san da za ta haɗu a can ka gama wahalar tarbiyyar ka wani ya je lalata ta irin wannan aka je aka yi wa ‘yar wani ciki ta dalilin biki biki biki na yan mata su ta riban yara yan mata ba su san cewa zamani ya canja ba za mu je biki gidan yata za mu je gidan bikin kanwar mahaifiyata za mu je biki za a yi sati biyu za a yi sati kaza yara suka je ƴaƴan gidan ba su da tarbiyya shi ko yarsa mai hijabi mai tarbiyya sai da suka yi lalata da ita ba a wuce yan watanni ba kawai sai ga yara yarinya tana tafirtar da yawo kamar mai ciki ya aka yi aka bincika bikin da ta je ne wani ya mata ciki a can al'amarin ya wuce yadda kuke tsammani fa ku kula da yayanku in ba ka ba wallahi wani zai maka muguwar illa kuma ka saka ci kuskure ne namiji ya miƙa linzami ɗari bisa ɗari wai mai idan ba su gyaru ba rayuwarmu ta lalace ba mu da fiuta mai kyau ba mu da kaza ba mu da kaza saboda yayan sun ga sun lalace da haka ku daina kyautata zato na ƙarshe ga yayan ku ku rinka bincikan su waye abokinka suwa kake mu'amala da su da ka daɗe ina ka je ya banganka ba rana kaza yaya ka tafi baka gaya mun ba su waye abokananka a jami'a ya naga kana irin wani aski ya naga kana irin sa wannan kaya ba na son mu'amala da mai kaza ban yarda da kaza ba wannan shine tarbiyya amma ka ji yaro yana ce haba aini baba na duk abin da zan yi ba zai mun magana ba wallahi burge ne yake ya gama da kai Allah ya gyara mana halin mu sannan kuma yana daga cikin abubuwa waɗanda ba su da kyau kaga cikin tarbiyyar mu sai mutum ya dauki ɗansa babba sai ya masa komai ɗanka babba ka sai masa motar hawa ɗanka babba ka ba shi jarin miliyan kaza ɗanka babba ka masa aure ɗanka babba ya fara fita ƙasar waje ɗanka babba ya yi kaza ɗanka babba shi yake riƙe lissafinka ɗanka babba kaza masu tasowan fa waɗannan privileges da ka ba wa ɗanka babba da ka gina masa gida da kuɗin wa da ka sai masa motar hawa da kuɗin wa da ka masa ka masa ka masa da kudin wa baka sani ba cewa duk abin da kai wa wani daga cikin yayanka sai kai wa kowa ba wani uzurin dana ne babba duk abin da kai masa sai dai a matsayin aro kai ga mota nan amma aro na baka ba taka bace kai ga gida kai aure ba naka bane in na mutu yana cikin gado amma ka ware shi ka gina masa gida to sauran ƴaƴanka masu shekara biyu da wanda suke ciki fa in ka mutu ya za a yi ittaqullah wa'dilu baina auladikum annabi yace ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ga zalunci da rashin kulawa da ƴaƴa mata kaga mutum duk kularsa kawai ƴaƴansa maza ne ɗanka namiji ka kai shi jami'a ɗanka namiji ka tura shi kaza ɗanka namiji ya je kasuwa ɗanka namiji kun masa kaza ɗanka namiji ka yi rabon kuɗi ina ƴaƴanka mata da suka yi aure sai a ce ai tana nan a hannun mijinta shi zai mata wallahi a wallahi ko ka aure da yarka duk abin da kai wa sauran ƴaƴanka ita ma tana da haƙƙi dan bata fita daga sunan yarka ba bayan ka aure da ita ji da kyau ku taimaki ƴaƴanku ka ga yarinya tana cikin talauci ubanta mawadaci in an yi magana sai ce mijinki ya miki to in mijin bai zai yi ba fa in mijin bai fa ya ake ka raba ƴaƴanka dubu ɗari biyar biyar baka ba wa ƴaƴan aure ba wanda suke aure ba laifin ta kawai ta yi aure wa ya gaya maka tana da wannan ɗari biyar ɗin wa ya gaya maka ba ta da buƙatar dubu hamsin wa ya gaya maka ba ta da buƙatar kashe wannan kuɗi wa ya ce maka ka ware ƴaƴanka ka ba su jari ka ba su jari ƴaƴanka mata kuma baka ba su ba wallahi tallahi ba daidai ba ne wani ya zo ya ware ɗansa ya ba shi gona sai ya gaya wa matarsa yana murna ta ce ka gaya annabi ya ce a sai ta ce je ka gaya annabi ya yi zama shaida ya je ya samu manzo Allah sai annabi ya ce da shi a kulla waladika na halta kowane ɗanka ka bashi gona ya ce a manzo Allah ce tashi ka bani guri fa inni la ashhadu ala jaw tashi ka bani guri bana shaida akan zalunci dole sai ka ba kowa da haka waɗanda suke ki ware wasu ƴaƴa su musu wani isani ko taimako ba tare da suna yi wa wasu ba in an yi magana sai mutum ya ce in sun girma za a yi musu ka yi alkawari ne da mala'ikan mutuwa cewa za su kai har sai sun girma kafin ka mutu in sun girma za a yi musu akwai wani alkawari ne da kai ubangiji zai tsare maka wannan dukiyar tana na har ƴaƴanka kanana su girma nawa ne irin ka wanda suka karye ya za ka ɗauki hakki ka raba hakki ba tare da yadda Allah ya ce a yi ba kana da alkawari ne cewa za ka kai har yaron nan dan jariri ya kai ka gida mai gida to ya za ka ware wannan kana ba shi gida ya ka ware wannan ka bashi kaza ya baka ba wani ba duk wanda kai masa wani abu sai dai ka bashi a matsayin aro ya ka gina wannan ka karya wannan abinda aka halatta ka fifita tsakanin su akan harkar magani wani bai da lafiya yana da mummunan ciwon da zai ci naira miliyan wani kuma ciwon sa bai fi dubu biyu ba shikenan haka Allah ya kaddara wani yana da kwakwalwar da zai je karatu makaranta za ta ci kuɗi kaza wani kuma basirarsa ba ta kai ba iya abin da kwakwalwarsa ba shikenan amma ku ji tsoron Allah ku rinka yin adalci tsakanin ku tasarrufi ne wanda yake na zalunci a tsakanin ƴaƴa ballantana kuma mai fifita matar ƴaƴan ƴaƴan uwar gida akan ƴaƴan amarya ko ƴaƴan amarya akan ƴaƴan uwar gida wallahi alazimu kuna zubar da kiman ku a gidajen ku duk uban da ya iya ƴaƴansa suka gane baya musu adalci wallahi za su ga bai da nauyi ko da ba su yi maka magana ba da haka ina muku bayani ina kuma da jaddada muku ina jiyewa kaina tsoron tsayawa a gaban adalci saboda adalci daga cikin illar rashin tarbiyya da mutane suke yau shine mutum ya kaura cewa gidansa kaga mutum ya zauna gida wajen gida baya koma gida sai dare ya'ya sun yi bacci iyali sun yi bacci wallahi yayanka suna da haƙƙi a kanka in ka gama kasuwa koma gida zauna cikin yayanka shiga falonka kira su a zauna a ci abinci a hira a tattauna a ga kana zirga zirga a gidanka amma mutum zai zo ya gina gida kan taberan gida wallahi wani gurin sai wata biyar ne je wurin ba bai da lokaci kullum da sassafe ya fita ko ya yi baccin safe ya fita sai je ya dawo akwai wanda wallahi sai kwanaki bai ga ɗansa ba kai wani fa saboda ƴaƴan masu taro ya haifa ya haifa ya haifa wallahi wani yaro ya zuciya kai kam yace kai kai kai na ina ne kai daga ina ne sai ce ai baba ni ma ɗanka ne yayi wallahi malam bai ya kasa rike sunan shi shi ba ya sa sunan ɗan saboda baya zama a gida ɗanka baya da haƙƙi ne akan ka yana da shi iyalinka ba ta da haƙƙi akan ka tana da shi ku rinka komawa gida da wuri ku zauna da iyalinku ku hira da iyalinku ku faranta musu mace fa ka zauna a gidanta kai hira da ita da ƴaƴanta wallahi ya fuka bata wani makudan kuɗi ku tambaye su ku ji za su gaya muku gaskiya ƴan uwana addu'a wa ƴaƴa mummunan addu'a wa ƴaƴa abu ne wanda yake bai da kyau hadari ne da yawa daga cikin musamman mata sai ga dan abu bai kai ya kawo ba Allah tsine maka Allah maka kaza akwai uwar da sai wa ɗanta addu'a wai Allah ya sa mota ta kashe shi saboda ya bata mata rai Imam Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin littafin Al-Adabul Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye ko uwa ko uba na alheri ko na shari akan yayansu kuma mala'iku cewa suke amin da haka duk uban da ya buɗe baki yayi addu'a ya ce wa ɗansa mummuna mala'ika zai ce amin shi yasa iyakacin abin da ake musu yaya ko mun lalace a musu addu'a Allah shirye da su akwai zafi ɗanka ya faci akwai zafi ɗanka ya lalace akwai zafi ɗanka ya fanɗare amma bakinka kuma yana da tsada da ka faɗa mala'iku suke cewa amin ai shi yasa ma malamai suke cewa ku nemi albarkar bakin iyayenku kafin tsohuwarka ta mutu ce ta cewa ɗana Allah maka albarka baba Allah ya maka albarka Allah ya albarka wa yaya Allah ya albarka wannan Allah ma albarka mala'iku suna cewa amin babanka yana cewa Allah albarkace ka ka gama mun komai na gode na gode wannan shine abin alheri amma duk dan da uban sai ce Allah wadare da shi Allah ya isa wallahi sai Allah ya sata bi shi kuma ku je ku bincika ba a taba samu ba a tarihi dan da iyayensa suka tsine mai suka suka la'ance shi ya zama yayi albarka daga ƙarshe ya koyan uwana daga cikin abubuwan da za mu rufe da su na lalacewa tarbiyya a yau ina so mu dawo da tunanin mu kan hankali musamman yanzu a bikin sallar nan akwai wani yayi yanzu da aka dauko a ƙasar nan ko a garin nan na daukan yara 'yan mata ana kai su gidajen cin abinci wannan wani sabon yayi ne zo yarinya budurwa saurayinta sai zo da mashin ɗinsa ya goya ta ina ubanta yana nan ina uwarta tana nan ina yayansa yana nan ina zai kai ta zai kai ta wancan hotel din zai kai ta ci abinci wai ana zuwa wai cin abinci plate ɗaya wata aka je aka saya aka saya aka tara masa kayan arziki sai ta fashe da kuka ta ce ashe daman kana so na haka saboda ya tara mata kayan abinci amma wallahi da ƙarshe sai sun biya harajin abincin da aka ba su wai har yayi ake cewa na santa akan plate ɗaya na santa akan plate ɗin dubu uku na santa akan cowlick na santa akan kaza daya na santa akan kaza sai ya mu yaro ya je ba wa yarinya abinci a gidan cin abinci ya je kwanta da ita ya lalata da ita wannan abu ana yi ina faɗa ne saboda iyaye ku kula da ƴaƴan ku buhulul miskin uban da yake barin wai wai saurayi ya zo goye yarsa wai a mota wai ai wai wai wai wai ya dauke ta wai a mota wannan wani irin maguzanci ne wannan bai ba da sadaki ba ba daura aure ba kai yanzu yadda ka haka take da araha a goya ta a mota saboda kai talaka ne a kai ta ina wallahi malam cikin ƴaƴanku akwai wanda in za ta je jami'a saurayin ta take kira ya zo ya kai ta akwai wanda in ta je gidan biki za ta koma saurayin ta za ta kira duk mu suna yi ku gyara wannan namiji na wannan zamanin mayaudari mara tabbas mara garanti shi za ka sa goya yarka amma shi ne tafi da ita ya kai ta ina ba daidai ba ne abu na biyu lokutan bukukuwan nan na sallah yanzu ku binciki hizba kawai na ba ku assignment ku je ofishin hizba ku bincika iya adadin yan mata nawa suka kama a gidan banza a bikin sallar na kawai malam yara yan mata shekara 17 18 19 20 21 an kama su bila adadin a gidan banza wata karfe biyu wata karfe uku wata karfe sha biyu ta yi kwalliya za ta fita ƙaramar yarinya ɗanyar budurwa ina ubanci yana nan a rayu ana ta fasikanci da ƙananan yara bincike yau ya tabbatar da yara ƙanana masu wannan shekaru wallahi da yawa ana samun su da hiv hiv ku je ma'aikatar hiv ta aminu kano inda ake gwaje-gwajen hiv da suke kula da hiv su ba ku rekod su gaya muku ranci na shekarun yara 'yan mata da ake samun su da ciwon kanjamau ciwon sida 2021-17-18-19 ƙananan yara sun kamu da wannan mugun ciwo me ya faru saboda lalata zina ta yi yawa da fa abun kunya ne zina da mutum zai yi ji cewa kaza amma yanzu yarinya ba wani abu ne tana hira ma da kawarta za ce ai kaza ai kaza ai kaza mutum ɗaya sai zauna ce ya lalata yarinya bila adadin duk a ƙasar da ake wannan abun a gidajen musulmi saboda tarbiyya ta tafi hatta kai ga yanzu a ƙasar nan akwai matan da suke sakawa mutane HIV da gangan yarinya ta kamu wani ya sa mata ko wani alajin birni ya sa mata ko wani mutum ya sa mata to ita ma sai ta sa mutane ta sa mutane wallahi yanzu da ina a cikin wayata akwai wanda yake ga mu yayi hira da wata ce ta sa mutum ya fi ɗari biyu da ka neme ta fau za ta je kuna haɗuwa zance ya ƙare ta ce ta sa mutum ya fi ɗari biyu ta ce kuma ban gama ba ai yanzu ta ce cuta ta aka yi ban san hawa ban san sauka ba wani ya zo ya lalata ni ya zo ya samu na gama sanin cewa rayuwa ta ta mutu da haka ba zan bari ba saboda ba addini to kaga wanda zai je ya aure bai yi bincike ba sai ka kula ba laifi bane masallatan da suke cewa in za a daura aure a kawo musu shaidar cewa yarinya lafiyar ta kalau yaro lafiyar shi kalau kuma da mazan da matan wannan cutar ga ta nan ta yadu bila adadin kuma wata masifa da masu binciken HIV suke faɗa yanzu idan mutum yana shan magani yana shan magani ana kaiwa yanayin da idan an je common normal test da za a yi na HIV sai cutar sai ta ɓuya ba za a iya detectin ɗinta ba na'urorin da suke amfani shi ba su iya detectin su gano akwai ciwon sai an je babban guri kamar hiv centers a nan ne ake iya ganewa ne yana da shi ko bai da shi don haka sai ake ta aure mutane suna ta sa wa yara ƙanana suna sa musu wannan ciwon yarinya karama ba ta kai ta kawo budurwa duka duka ya aure ta bai yi shekara uku ba ya mutu wallahi malam suna nan barkace wallahi malam mun san abin da ba ku sani ba da yawa akwai ƙananan yara 'yan mata malam shekara ta 21 malam miji na HIV ne ya mutu malam shekara ta 23 malam aure na ya mutu yanzu malam haka zan ta zama ba zan yi aure ba me ya faru HIV ne da ni ni kuma ina jin tsoron Allah ba zan haka sa wani ba suna nan a zaune barkace yara ƙanana suna buƙatar su yi aure amma an sa musu wannan ciwon an sa su zaman haƙuri a daman dole marasa tsoron Allah zuwa suke su yi auren a haka ukon ya ɗauka ya sa wa sauran matan kuma ya yada abin da haka a nan nake kira ya kamata hukuma ya kamata ƙungiyoyi na addini ya kamata hizba ya kamata kaza a yi wani tsarin da za a nemo masu ciwon hiv din ana haɗa su aure tsakanin su ya junansu wanda yake da wannan ciwon ya nemi yar uwarsa ne ita a haɗa su wacce take da wannan ciwon ta nemi ɗan uwanta mai shi a haɗa su dan a rage intishar yaɗuwar ciwon ko da gangan ko ba a sani ba yanzu an yi adalci wa wannan yarinya mai shekara sha tara sha ashirin ashirin da ɗaya ta auri wani mutum mai wannan ciwo ya faɗi ya mutu ya batta an mata adalci a hana ta aure har abada kuma idan ta yi aure kuma ta je ta sa wani kun san wanda yana faruwa a cikin al'ummar ku yarinya ta zauna kaga ta ki aure ga kyau ga komai ga samari ana zuwa amma ta ki ta yi aure kun san me yasa ciwon ne da ita wani ne ya sa mata saboda ba yi bincike ba kun ce kada bincika an zo za a aure an ce a je a gwajin jini ba a yarda da ni ba na fasa ba ƙauye kawai ƙauyenci ne ai ka je a gwada ka lafiya ka kalau alhamdulillah kai ma ya fi maka izza ita ma a gwada ta kai ma a gwada ta saboda al'amuran sun lalace iyaye dan Allah ku kula da waɗannan abubuwa bayan wannan yana daga cikin wato matsaloli shi ma da ku da bincika duk aiki na baku al'umma kuma ta ji duniya ta ji musamman a garin nan duk wani babban hotel da ka sani a garin nan ku rinka zuwa irin bayan magariba isha'i da yamma ko karfe goma ko kaza ku ga yadda ake fakin da motoci masu tsada da kananan yara yan mata duk wani babban hotel da kuka sani ku je ku duba ku ga yadda ake ɗaukan yara musamman a bikin sallar nan ko kuma musamman on weekend basis mutum zai zo da yarinya karama ya sha bakwai sha takwas yana tafa da ita zai zo ya kama hoton ba wanda zai tambaye shi mataka ne ko yarka ba a yi ba mu da wani tsari da yake yin haka duk wanda yake mu'amala da manyan hotel hotel din nan na kwana zai gaya mu wasu anan ake lalata su waya kawai za a yi wa yarinya ita za ta kai kanta a sa ta a mota mai tsada mai sanyi a kai ta yini ɗaya kawai zai yi da ita ya biya bukata sai hau jirgi ya tafiyarsa ‘ya'yanmu ne ake kuma wani za su je su aura ku bincika yanzu gwamnati ba za ta iya yin doka cewa duk wanda ya zo da mace sai ya ba da isbat ba sai ya ba da wani evidence cewa matarsa ce ko yarsa ko ko abana ba za a iya ba yanzu gwamnati ba za ta yi mana wannan alfarmar ba ba za ku saka doka a wannan hotel ba in kun saka ma ba za ku bibiya ba ku tabbatar ana yi ga kasashen duniya nan duk inda suka ci gaba duk wanda ya zo da mace wallahi sai an ce me alaka gare ta ina passport ɗinta ina shaidar daurin aure in yarka ce ina passport ina nata ina naka haka ake yi wallahi wasu kasashen ba na musulmi bane haka suke yi amma mu banda mu malam duk yadda ka dauka zaka je ka kwana da ita hotel sai kai sati na kai akwai yarinya karama sai a kama wata sati biyu kawai zuwa zai rinka yi kawai ina take ka ga iyayenta ta tafi kauye ko ta tafi wuri kaza shikenan wannan shine wailat da masaib da balaya da fitan da suke faruwa kuma hotel din nan suwaye ma'aikatan mu ne na suwaye namu ne ba doka ba kaza ba kaza dan Allah hukumar da take kula da wannan ta sa ido a taimaka mana a tsare mana mutuncin yayanmu da tarbiyyar yayanmu a kula da su waya waya waya waya iyaye dan Allah ku daina barin ana sayo ƴaƴan koyoyi masu tsada daga waje idan an gaya muku abubuwan da suke faruwa na lalata tarbiyyar ƴaƴanku akan wayoyin da ake sai musu ba za ku iya bacci ba yarinya karama da ubanta baya iya maganin dubu ɗari a wata amma wallahi za a iya sai mata waya dubu ɗari bakwai da hamsin yanzu duk yarinya da ka sai mata waya dubu ɗari da hamsin kace budurwa ce za ta ji nauyin yi maka da'a to wallahi bincike ya tabbatar mana da yawa ana lalata 'yan mata da waya kana zaune kana fankama baki an ɗauki wai miliyan ɗaya wai dubu ɗari kaza an ɗauka an gwara yaka wai wai ai masoyinta ne sai mata ya bari sai ya aure ta ya je gidanta ta je gidansa ya mata kuma ka yadda da imaninsa bismillah kamar shi da wayan nan zai kira ta tafi ta ko ba ta so da wayan nan zai kira ta karfe uku ya ce hira da ita kana bacci da wayan nan zai rinka turo mata zaraici da wayan nan zai koya mata kaza ya koya mata kaza da yawa yau akwai yaran da ba sai sun je gaban yarinya ko gidansu ba waya kai za a siya aka in dai ka kai wa yarinya waya a kwali ta gama da ita da haka ku bincika ba abin da suke so a sai musu waya ta status ta dauki hoto ta sa status ɗinsa ta gyara kwalliyarta ta yi kaza tana rike waya mai tsada ka duba duk inda kaga yarinya na budurwa mace sai in dai da waya babba a hannunta sai kaga tana kada wayarta sai kaga tana wani abu da ita yanda kaga shaidanu haka suke ku duba ku gani ƴaƴanmu ne dan uwana wannan hudu ba tana magana ne akan tarbiyya Allah ba mu ikon gyarawa gidajenmu ne ai hakuri da abin da aka ci da ƙarshe muna mika ta'aziyya ta musamman ga wannan uwa da Allah ya masa rasuwa mai shafin sautin sunna wani bawan Allah ne matashi masha Allah duk malaman sunna na ƙasar nan masha Allah ya bude musu feji na zuba karatukan su gaba daya da yawa duk wanda yake fa'idantuwa da darussa na ilimi da karatuka zaga daga wannan sautin sunna din to Allah ya masa rasuwa dab da sallah da 'yan kwanaki biyu uku haka Allah ya ɗauki ransa mautul fujua ba zato ba tsammani Allah ya fi masa Allah ya ji kansa ba a san shi ba a fuska amma aikinsa ya tabbata kuma ɗan kasuwa ne harka kasuwanci yake abinsa amma ya ba wa Allah wannan dama ya zuba data ya ta zuba karatun malamai a duniya ana amfanuwa da haka mai shafin sautin sunna Allah ya masa rasuwa ya rasu muna masa addu'a ba mu san shi ba ni ban taba ganin sa ido ba amma na san alherin sa Allah ya fi masa Allah ya sa aljanna ta mako masa daga ƙarshe muna buƙatar addu'a ta musamman ga yan uwan musulmi da suke ƙasar Sudan da ƙasar Sudan gaba daya kowa ya sani labarai ana ji yadda abubuwa suka lalace ana ta yaƙi a ƙasar Sudan kar ku manta ƙasar Sudan tana cikin ƙasar musulmi ko ba komai ƙasa ce ta musulmi yan uwanka ne musulmi kuma ƙasar sudan tana cikin ƙasashen da a yanzu din suna ƙoƙarin ɗabbaka musulunci a cikin mu'amalansu da kasuwanci su yau da gobe kuma ƙasar sudan tana cikin ƙasashen da ƙasashen turai suka sa su a gaba da haka ba za su kyale su ba da haka yanzu yaƙi ya ɓarke a cikin ƙasar tsakanin soja da soja ana taɓarin wuta abubuwa sun lalace mutane sun firgita ‘ya'yanmu ɗalibai, ƙanƙannanmu ɗalibai, ‘yan uwanmu ɗalibai, ‘yan Najeriya suna cikin tasku, majoritin ɗalibai na ƙasashe duk ƙasashen sun tutturo an ɗauke su, banda ‘yan Najeriya. Suna nan suna ihu suna kuka yaran nan kamar ba san suna yi ba muna kira ga Minister of Foreign Affairs. Sako ya ishe maka. Ku taimaki ‘ya'yan nan. ‘Yan Najeriya ne suna da haƙƙi a kanku. Don Allah ku rufa musu asiri kar ku jawo musu mutuwa ba su shirya ba. yanzu an ɗauki wasu yara wajen dubu biyar amma duka duka bai fi mota bakwai ta zo ta dauke su ba za a kai su bodar misra daga nan a shigar da su tunda an dammar an lalata airport din su dan ba a iya jirgi ba ya sauka ba yawa yanzu haka yadda suke faɗa an tsaye da su a rabin hanya direbobin sun ki tafiya sun ce ba za ta sai an cika musu kuɗi saboda suna mu'amala ɗan Najeriya ba a ba su complete kuɗi ba wannan wanda aka ɗauka sauran kuma suna nan malam 'yan mata yara ƙanana ba za su lissafu ba kuka yunwa ba ci ba sha ba ba ba ba kaza kuma wallahi suna zaune malam bom yana wuce ta saman su kana musu waya kana jin karar bindiga wallahi ku bincika ku gani yanzu haka za mu zuba manyan ƙasar nan ku zuba ku zuba ido a kashe mana yaya yanzu manyan ƙasar nan ba za ku yi magana gwamnati ta taimaka yayan talakawan nan ba ba za ku yi magana a taimaka ba yanzu haka za ku bari sai sun mutu sai an kashe su sai yunwa ta kashe su sai sun shiga halin kakanika yi wani wace irin ƙasa ce mai ƙarancin tausayi da jin ƙai yan bangladesh an ɗebe su yan malaysia an ɗebe su yan kaza an ɗebe su yan america an ɗebe su yan kaza har an kai ga yanzu wasu jihohi a najeriya sai gwamna ya zaɓi ya adadin ɗaliban sai tura musu kuɗin mota sai a ɗauke su a fidda su sauran ba suna na azumi don allah ku taimaka musu dan Allah a taimaki ɗaliban nan namu na Najeriya a ƙasar Sudan ku taimaka musu gurfa musu asiri ku tallafe su ku agaje su ƴaƴanku ne su ne za su rike ƙasar nan nan gaba kada a bari yaƙi ya cinye su ƙasar Sudan kuma muna mata addu'a Allah ba su lafiya zama lafiya Allah kare su dukkan bala'i الله كارس ذكر فتنة اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله